Mai saurare barkanmu da wannan lokaci ta cikin shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust da kuma sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci.
ai wannan sha'ani ko harka ta mining mutuwar zuciya ce tsantsa wallahi hauka ce mara jin magani kawai ka sa kanka wai za a baka wasu miliyoyin kuɗi samari da matasa sun kashe zuciyarsu sun daure kansu da igiyoyin zato sai ka ji mutum bai da ɗari uku yana maganar miliyan ɗari uku wannan wani abu ne na speculation so duk abin da zaka ce zaka speculation akwai yaudara a cikin shi abu ne da bai da tushe abu ne da ke floating da sun samu abin da suke so numbers da suke so suka hitin sai ka ga ya zama shitcoin alkhairi da arzikin da ke cikin wannan harkar ta mining kamar inna ake fita ake haƙan gold zinare nan ma gwalagwalan ne madarasu kake haƙarsa cikin sauƙi An daɗe ana labarin za ta fashe a yi bushasha. Matasa kowa ya koma ɗan kiripto da harkar mining. Wato dai harkar nan ta haƙo abin da ba a ba da ajiya ba. Sai dai har yanzu wasu sun ƙi fashewa ana nan ana ta lissafin dokin ranu. Irin wannan harka ta mining an sha kawo su kala-kala ga su nan coin iri-iri. Sai dai 'yan kwanakin nan hankalin matasa a social media da 'yan fafutuka ya karkata kan mining a shafin telegram wanda kuma wasu na nan suna jiran tsammani. Shi irin waɗannan harkoki ya gaskiyar su suke me ya kamata ku sani game da crypto da kuma manufar masu fito da irin wannan harka? Waɗannan da wasu tambayoyin da kuke buƙatar amsoshinsu nana a cikin shirin Najeriya a yau. Sunana Muslim Muhammad Yusuf. To wai shin wani irin kallo ake yi wa masu harkar mining? Za a iya cewa layin zafin nema ne ko mutuwar zuciya ko kuma dogon buri?
sunana Idris M Idris Damaturu daga jihar Yobe a tarayyar Najeriya ai wannan sha'ani ko harka ta mining mutuwar zuciya ce tsantsa wallahi hauka ce mara jin magani in ba haka ba baka yi gini ba baka toni rami ba kawai ka sa kanka wai za a baka wasu miliyoyin kuɗi hauka ce kawai mara jin magani samari da matasa sun kashe zuciyarsu sun daure kansu da igiyoyin zato kuma sai kaga kullum suna cikin tsammani kuma su har yanzu wannan abin da sai dai ka ji sun ce za ta fashe za ta fashe kuma in ta fashe karshen ta taɓata su babu wani abu a mai- wannan harka ta mining sai mutuwar zuciya tuburan hau dan wallahi babu komai a cikin wannan harka tasa sai yaudara kawai duk na hada alkaliman nan da yawa na tattauna da masu hannun harka ta mining kowa sai ka ji ya ce ai aboki na ya cire kaza aboki na ya cire kaza sai ka ji mutum bai da ɗari uku yana maganar miliyan ɗari uku zan iya cewa gaskiya mutuwar zuciya ne saboda duk lokacin da mutum yake da wani abu da yake yi ba zai ma ba shi lokacin tsayawa ya wannan bata wannan lokaci da gani da wannan mining din ba amma in ya zama da cewa mutum na da abin da yake yi to ah, hankalin shi zai karkata zai manta ma da duk wani abu da zai tsaya bata mishi lokaci a ce ka zai ka jira lokaci kaza za ta fashe lokaci kaza za ta fashe ah, har a ta bata ma lokaci su ni gaskiya a gani na kawar mutuwar zuciya ne su ya kuma wannan mutuwar zuciya ya alaka da yanayin shugabancin da ake cikin najeriya da kuma yanayin da aka shugabancin mu da kuma shugabannin mu su da matasan mu kowa na da harkar yi ana samun kuɗaɗe wani ba zai kuma harkar manin ba Na haɗu da wani ɗan mining ɗin da ya ce sai da ya jima yana jigila daga bisani aka zo za ta fashe aka tsinka masa zare.
Wato Muslim abin da ya faru da ni shine akwai 'yan kwanakin nan da wani mining ya fito da yake ni gaskiya ban fiye yin mining sosai ba amma duba da cewa yadda na ga ya karba hannun mutane ana yi ana cewa gaskiya ne kuma wasu daga cikin abokaina sun ciri kuɗi sosai to na ce to ni ma dai bari in shiga harkan nan inda na ga ana samun kuɗi na shiga harkan nan na fara mining din nan a hankali a hankali wani abin da zai baka mamaki shine sai lokacin da na ciro wannan aka zo lokacin da zan ciro wannan kuɗi na yi withdrawal can bayan kwana biyu zuwa uku sai na ga an rufe da aka rufe sai aka fito da wasu ka'idoji sai mutum ya sai wani wai ko bot ne na- na dala talatin da sauransu sannan mutum zai iya ci gaba da wannan ina din to ni kuma na ga na sha wahala na gayyato mutane mutane sun zo mun zo mun yi abin nan kuma a zuwa shigo da wannan ka'ida kawai sai rai na ya ɓaci na haƙura na ma na daina yi gaba ɗaya amma kuma fa ga magana ta gaskiya yawanci abin da yake sa matasa yawanci muka karkata akan irin wannan abin rashin aikin yi ne kuma da kuma son kowa yana so ya kuɗi a lokaci guda saboda kaga harka ta malam idan Allah ya taimake ka a lokaci ɗaya sai ka je ka bugo wasu 'yan makudan kuɗaɗen ka da zaka daɗe kana moras Ga wasu mutanen harkar mining ɗin nan fa akwai haske, domin kuwa wannan bawan Allah da na zanta da shi ya ce shi fa harkar mining dumu-dumu suna cikinta kuma suna ganin akwai alkhairi haske na nan tafi.
ni sunana yusuf bala ahmad ne ah, guda daga cikin masu koyan harkar mining a are da ke arewacin najeriya fahimtata da wannan harka ta mining ah, harka ce wacce ta zo ah, daidai da zamanin da ake ciki ah, musamman in ka kalli ita harkar mining harka ne da ƙoƙarin ka shi zai biya ka M- digin ne haƙa ne watan kamar inna ake fita ake haƙan gold zinare ah, mining na intanet da ake yi wannan iri ɗaya ne da wancan nan ma gwalagwalan ne madararsu kake haƙarsa cikin sauƙi kuma harka ce wacce kai za ka haƙo abinka in ka gaji ka huta ba kuma za ka haƙo ba ne ka ba ma wani watan malam muslim alkhairi da arzikin da ke cikin wannan harkar ta mining watan wani al'amari ne wanda ba mai iya tsayi da shi sai dai Allah in kaga harkar mining ta tsaya to sai dai in Allah ne ya zo da wani ikon nashi A ba shakka mining abin riƙewa ne musamman ga wanda ke neman ɗan ƙaramin jarin kama sana'a musamman ga wanda bai da sana'a musamman ga waɗanda suke neman mafita a rayuwarsu domin in aiki kake nema a yanzu wallahi da ma za ka haƙura da neman aikin nan inda na gwamnati ne ka kama mining ya fi maka kamar ni ice ɗina tuntuni ya zama kuɗi ni ban cire ba amma na bar shi ne masu saya kansu sun zo sun ƙara zuwa wuri na don su sayi ice ya zama dala alhaji kuɗi ne ake magana kwance me yasa na ƙi saidawa ai har yanzu da yake wannan kuɗin ake rububin neman shi ba ma a riga an yi launching ɗin shi an ƙaddamar da shi a kasuwan da za a fara cinikayya da shi ba har yanzu yana hannun yan bumburutu ne ka bari alhaji a ƙaddamar da ais ya zamo ais ɗaya in kana da shi nan da kwana ɗari da casa'in da ɗaya kai attajiri ne za ka iya ɗaukar nauyin abubuwa da dama a unguwar to assalamu alaikum sunana abbas salo ahmad daga jihar sokoto eh to gaskiya ina mining kuma in takaice ma dai in nace in kidan ya koma ne nawa nake gaskiya ni kaina ba zan iya faɗa ba amma dai na san ba za su kasa guda arba'in ba yanzu haka gaskiya mun yi cash out saboda kaga ko kwanakin baya lokacin da ice ya fashe muna cikin wa'anda muka ci riba wannan ice din na tsira da ice kusan duk da cewa ban daɗe da fara ice ba amma na tsira da kusan guda dubu biyu da ɗari uku da wani abu so wannan shine sannan zaka ga mutane kila sun fara kila an fito da wata wani tsari tsari wanda kila zai fitar da su daga wannan abin da ake yi wanda zai sa ba za su samu coin din ba to gaskiya wannan yana da alaka da rashin bibiyar community ba wai ka zo kana mining ba kawai ya kamata a ce kana joining community wato na su mutane yan uwanka waɗanda suke mining din nan community ya Allah ko ta WhatsApp ne ko ta Telegram ko ta Twitter haka zalika kai following din su a duka shafukan su wannan shi zai sa duk wani update da suka saka na abin da za a yi kila to mutane wanda yake mining shi kadai kan shi ba tare da kila ya joinin community ba ya san me ake ciki so shi yasa mutane sai kaga din sun fara kila ba su samu ba sai su dan tunzura su ce ai su sun ma gaji sun fasa yin mining din da sauransu mining dai muna nan muna ta yi kuma insha Allah muna jiran babbar fashewa don yanzu wayannan da muka yi suka dan faffashe kanana ne akwai manya ta to kuma gaskiya mutane suna ganin kamar mu wai ba mu da aiki muna da aikin yi muna da abin da muke yi na yau da kullum kuma muna yin mining din muna hadawa dukkanin an gaida yan kirim
Shin me ya kamata ku sani game da harkar mining kuma me yasa ake jan hankalin mutane da waɗannan harka za ku ji ƙarin bayani. Shirin Najeriya a yau kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraren shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng da kuma shafukanmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram a Aminiya Trust da kuma ta intanet a trustradio.com.ng. Madalla. To a harkar nan ta haƙar ma'adanai fa da alama ba a bar mata a baya ba. Domin dai ita wata baiwar Allah da nazanta da ita ta ce ta da kofa da yin hakan ne kwanan nan tana sa ran za ta kudance saboda harkar mining din akwai wadda take gab da fashewa kwanan nan.
Suna na Fatima wacce aka fi sani da na Fatima New NDC. Da ni ma ina kallon abun a matsayin kamar shiriri ta a ce kai wannan ni ban ma gane yaran. Mining ina na farko da na fara wanda ya janyo ra'ayina shine na Abakon wani na Abakon wanda aka yi shi so gaskiya mining din shi ya janyo hankali na sosai da sosai na fara yin mining ana dan guiding dina ana ce min kaza wanda shi idan ka tara 400k zaka cire 100k take kuma abin yayi trending fiye da tunanin mutane kusan kowa ya san wannan abokan din mutane sun yi sun ciccire kuɗi amma ni cikin hukuncin Allah so da aka zo dai muna yi ban riga ma na kai wannan wani foke ɗin da ake buƙata ba dai suka zo abun yaya ne sun je hutu ne za su dawo dole sun bada sanarwa cewa za su je su dawo akwai wasu gyare-gyare da za su za su dawo a ci gaba so sai na ijiye shi na bari um, aka ijiye shi so gaskiya maganan gaskiya ban cire kuɗi ban taɓa cire kuɗi a mining ba wanda amma ina sa ran wannan sati ko in ce gobe insha Allah zan fara cire kuɗin mining ban taɓa cirewa ba dai na kusa fara cirewa na wanda gobe ne wanda zan cire na notcoin shine zan cire so amma mining yana son haƙuri juriya da haƙuri akwai mutane da dama wanda sun daɗe suna yi gaskiya ba su taɓa samun wani abu a kai ba amma suna sa haƙuri to duk ranar da abin ya zo ya irin fashe ɗin nan to zaka ga ba ƙaramin arziki ake yi ba ni ban daɗe da fara ba amma alƙalla zan ce ina yin mining kusan guda goma sha biyar so amma ban sa ma raina cewa ina kawo kuɗin nan kusa ba a'a duk ranar da kuɗin ya zo muna maraba da shi alhamdulillah so abin juriya ne da haƙuri kuma masu cewa ƙarya ne a ce za ta fashe za ta fashe eh to ai abu ne da aka ce wanda ka sa haƙuri wani kana sa kuɗin ka ne wani kuma ba ka sa kuɗin ka so sai kai haƙuri idan lokacin shi ya zo ya fashe sai ka kamar kyauta aka ba Muhammad Ibrahim Jega, darakta ne a kamfanin Dominion Blockchain Solution da ke wayar da kan mutane kan hada-hadar kudaden intanet ya mana karin haske kan salsalar mining da abin da ya kamata mutane su sani kafin ma inge za su fara haƙo.
Yawanci abu ne da yake speculative abu ne da za su kawo ra'ayi a kai masu kankisan wayannan coins din ko a ce mining wannan coins din suna zuwa ne su pumping din shi su su promoting din shi ya building traction na ɗan ƙanƙanin lokaci da sun samu abin da suke so numbers da suke so suka hitin suka hitin even sai su cashin out sai ka gaza zama shitcoin so abin da muke so shine kullum a jama'a su la'akari da shi wannan wani abu ne na speculation so duk abin da zaka ce zaka speculation shi akwai yaudara a cikin shi akwai kuma abu ne da ba za ka cewa kamar ba za ka iya rike shi ba ka ce wannan abin nan akwai za ka yi dangana kan shi ba ka ce abu ne zai iya zama zai iya zama dindindin ba yawa bai da tushe abu ne da bai da tushe abu ne da ke floating so duk abin da ke da floating kuma bai da matsaya so muna fata mutanen mu za su waye su sani cewa kamar irin wannan abu zai sa hannunsa a cikin shi zai sa zai da contributing income ɗinsa a ciki sai ga mutum ya kwashe kuɗaɗen shi gaba ɗaya na kasuwa ya ja zuba a cikin wannan transaction ɗin da ya shiga kuma abin kuma masu wanda suka kira abin sun kwashe kafan shi su sun koma wani sun je su biyo da wani abu kuma daban.
amma irin wannan abu idan ma mutum zai fara harkar irin wannan mining me ya kamata ya sani kafin ya shige shi.
Yeah, harkar mining coins na abu ne da ke consuming a lot of technology, abu ne, eh, sorry, power da in za ka yi is a bit capital intensive. Ba wai abu ne za ka zo ka ka kai pumping abu akan wani site ka ce mutane ko kowa ya building kowa ya fara because duk wani mutane da suke yawanci za ka ga suna suna kan akan site points da aka yi mining na suka ga suna suna cewa wannan kwanin yana yana yana yana building traction wannan kwanin kaza ana nan duka bots ne ka gane ko ba wai mutane ba ma ɗan adam bane suka suke ma ya adam bane ke sa wannan abin da su ne suka kira wasu na'urori na AI da suke promote musu abin suke communicating kamar mutane ne ke communicating sai ka zama mutum dubu dubbai suna communicating akan abin suka ce a wannan abin ai yana pumping yana tashi gashi kuma mutane na magana akan shi amma ba haka bane so abin da za a zauna a ce za a yi mining da kyau a kan coins abu ne da is very capital intensive da kuma ba mu da irin wayannan infrastructure da za mu yi a kai za Amma dama kamar a gina gonan a harkar crypto akwai wani tsari da za a ce mutane su yi mining har wani coin ya zo ya daraja eh kasan a haka crypto din ko akwai different kowa da market ne da ke yake volatile market ne da ke nan bude da kowa na nan ya sa ya kasa kayan shi so kai kada ke so kake son ka shiga cikin shi zaka duba wani coins ne suke ba da ma'ana wani coins ne suke appreciating wani coins ne suke da reputation so reputation ma da kake magana a kai ma wani ne zaka rike da reputation wani abu ana ce maka abin nan gaba ɗayan shi speculation ne gaba ɗayan shi end to end shi crypto is speculation dama so amma wani to- zaka rike ka ce ka m- me ke sa coin ya yi daraja har a gane cewa eh, yana da daraja interest ɗin shi mana interest wato da building interest da ya yi momentum da yake building shi ne darajar shi in ya building momentum da interest da aka samu da subscribers ɗin shi shi ne ke sa shi daraja rashin subscribers ɗin shi kuma da rashin interest ɗin shi shi ke sa shi losing daraja kamar me yasa to irin masu wannan mining din suka mai da hankali kan telegram kawai watakila ba shafin intanet nasu na kai tsaye ba eh saboda kaga telegram shi ne da ke da open eh, source da ke ba su wannan yake da it's a bit friendly to wannan business ɗin nasu marketplace ɗinsu because whatsapp da sauran eh, eh, shafukan social media ba sa ba sa yadda they are not they are not compliant to that sukan banin ɗinsu sukan closing account ɗinsu da sauransu sannan kuma suna iya creating because za su iya sa wannan bots ɗin da za su yi ya ansar mutane ya communicating da mutane da sun kana shiga telegram page zaka ga ana maka magana na zaka ce mutum ne ke maka magana amma ba mutum bane wani AI capabilities ɗinsu ne suke sa waye maka magana ya communicating da kai ya gaggaya maka duk abubuwan za su yi so abu ne na kasuwanci abu ne na talla abu ne kuma na jan ra'ayin mutane su zo su shiga cikin lamarin so ya kamata mutanen mu su bude idan su suna son ko yawanci masu shiga cikin wannan abun masu ne suke son fast money wanda suke son kuɗi shi sharp sharp ana sa hitin jackpot su ne suke shiga cikin wannan lamarin sai ka ga mutane an je an wanke shi ya dawo kuma ya zo yana yana da na sani sai ga mutum ya je kuma ya je ya je ya ga yana gani kamar an mishi su dabaru ba su dabaru bane kai ne ka sa ma kanka saboda kwaɗayi san zuciya da san kuma kai kuɗi fast money shine kake zuwa ka sa kanka a cikin wannan abu To mai saurare da wannan shirin namu ya zo ƙarshe a madadin sauran abokan aiki. Muslim Ahmad Yusuf ke cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.